بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi ashirin ga watan rabi'un al'akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara biyu wanda ya dace da shida ga watan disamba shekarar miladiya ta ashirin wannan shine darasi na sha tara cikin jerin darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ne 21 21 ne to 21 za mu tashi da ce babu man kala kitabatul hadisi afdalu min saumi tatawwur babin da ke bayani akan wanda ya ce rubuta hadisi to falalar shi ta fi falalar azumin taɗawi ya ce an muhammad bin ahmad ibn abi salj قال حدثني جدي قال سألت أحمد بن حنبل قلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويسلي قال يكتب الحديث قلت فمن أين فضلت كتاب الحديث على الصوم والصلاة قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم دقى مالا محمد ابن أحمد ابن أبي الثلج البهراني وند رسوسة شكرة قريء كنيه دا أشرين دبيو ya ce kakana haddasani jaddi kakana abu salj ɗin kiran ya bani labari ya ce ƙala sa'altu ahmad ibn hanbal na tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah na ce da shi ala gafarta malam ƙultu ya aba abdullah ala gafarta malam ayyuhuma ahabbu ilaika wanne ka fi so tsakankanin abubuwa guda biyu ar-rajulu yaktubul haditha mutum ya shiga aikin koyon ilimin hadisi gadan-gadan aw ya sumo ya salli ko ko ya kama azumi da sallan nafila wani ne zai fi kawo mishi falala da lada qala al-imam ahmad ibn hanbal yace yaktubu al-haditha ya tinkari aikin koyon ilimin hadisi shi na fi so fiye da a ce ya zauna yana ta sallah da azumin nafila qultu ni mai tambayar sai na ce famin aina faddalta kitab al-hadisi al-sawmi wa sala akramakallah da wace hujja ka fifita koyan ilimin hadisi koyan hadisi da rubuta shi da wace hujja ka fifita shi akan watan sallah da azumi mana ya nemi hujja a gun malamin kenan qala sai Ahmad ibn Hanbal ya ce li Allah ya kula qa'ilun ci saboda kar akai yanayin da mai magana zai dinga cewa inni ra'aitu qauman ala shay'in fattaba'tu a waye gari ilimi ya tashi ya kode ba wanda ya san asalin abin da yake duk abin da mutum yake an tambaye shi hujjar shi kawai ni ma dai na ga ana yi ne na koyi da shi to kaga in aka yi haka za a tafi zuwa ga tafarki na kafirai ne inna wajanna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun to sai imamu ahmad ibn hanbal ya ga cewa kiyaye wato nagartar ilimin musulunci da kiyaye asalinsa da gadar da wannan nagartar da asalin zuwa ga 'yan baya ya fi falala ga al'ummar fiye da falalar mutum ya kiyaye wa kansa ladan azumi da sallan nafila saboda wancan aikin da zai game al'umma al'umma za ta samu falalar duka sai amur ibn hanbal ya ga wannan ya fi falala musamman a wancan lokacin nasu da bidiyoyi suka dinga wato ƙoƙarin su taso su danne sunna da taimako da goyon baya da infaƙin shugabanni da sarakuna tun a zamaninsa an yi haka ina kuma ga wani zamani kenan قال الخطيب سي خطيب يتعليك يكي تشوى قلت طلب الحديث في هذا الزمان ji magana da yake faɗa ba shi khatibu da ya rasu a ƙarni na biyar ya ce talabul hadisi fi hadha zaman neman ilimin hadisi a wannan zamanin namu zamanin su khatibu ya ce afdalu min sa'iri anwa'i tatawwur ya fi falala fiye da sauran nau'o'in tatawwi li'anna durusa sunani wa khumuliha wa khumulaha wa zuhur al-bida'i wa isti'la'u ahliha li'ajali durusi sunani domin yadda sunnoni suka yi durus a nan ma'ana suka koɗe suka ɗashi aka nemi su aka rasa daga darasa ya durusu ya ɓace ko ya koɗe wa kumuluha da kuma yadda sunnoni suka zama sun yi ƙasa sun yi bacci sun kwanta bacci wa zuhurul bida'i wasu ila'i ahliha da kuma yadda bid'o'i suka bayyana 'yan bid'a suka zama suna da ƙafafa suna da ƙarfi a wancan zamanin fa suka dibu kenan jama'a Allah shi kyauta babu man kana yastashfi bi qira'ati alhadisi babun da ke bayani akan wanda yake yake neman lafiya idan ba shi da lafiya yakan nemi lafiyarsa ta hanyar karatun hadisi قال محمد بن مخلد كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا عنده قال اقرأوا علي الحديث الرمادي شيني أحمد ابن منصور ابن سيار أبو بكر البغدادي wanda yana da hadisi a cikin sunan ta ibnu maja wannan rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da da da sittin da biyar ya ce ya kasance shi an ramadi ɗin idashtaka shay'an idan yana jin wani ciwon kai ko wata mura ko wani wani zazzabi me yake yi sai ya ce hatu ashabal hadisi aje a kira mana masu hadisi dalibai da malamai aje a kira su su zo ina son ganin su fa idza hadaru inda idan suka zo wurin shi sai ce iqra'u alayya alhadith ku ta karanta mana hadisi sai ai ta akhbarana fulanun qala haddathana fulan nan da nan sai ji sauki babu zikru zikru nahyi Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu an riwayat alhadisi wa bayani wajhihi wa ma'nahu bayani akan ambatan cewa Umar dan Khattab yana hana riwaya hadisi yaya wannan magana take tana zaka ga tana da tana da zaki a gun yan bid'a ai ga Umar ma ya hana Abu Darda'i ya hana Abu Huraira ya hana Abdullahi dan Mas'ud ai ya ce kaza ya ma bugiwa ne da haka ya aka kuke ci gaba da da yin wannan abu to zaka ji yadda malamai suka tattauna akan wannan mas'ala kamar shi khatibu anan kamar ibnu abdul barri a cikin jami bayan al-ilmi wa fadlihi kamar khatibu kuma har ila yau a cikin al-jami li akhlaqir rawi wa adab as-sami mafi yawan waɗannan riwayoyi daga Umar ba su inganta ba mafi yawan su wanda kuma suka inganta akwai wajihin da aka ba su sannan abin da yana maka Umar ba wai yana nufin a daina hadisi bane gaba daya shi ma ya ci gaba da riwaya hadisi shi ma yana da hadisai kuma yakan tambayi sahabban nan su bashi fatawa da hadisai so sannan kuma ci gaba da su sahabban suka ci gaba ko da a ce da gaske ne ya hana su ba su yadda ba sun ci gaba da kanta da hadisan nan saboda ba su fahimci wannan umarnin nashi na dole ba ne malam ya ce an sa'ad ibn ibrahima an abihi قال بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري فقال ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحبسهم في المدينة حتى استشهد Umar dan Khattab ya aika sako zuwa ga waɗannan mutane Abu Darda da Ibn Mas'ud da Abu Mas'ud al-Ansari cewa wani irin hadisai ne wannan kuke yawaita ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bini bini ku ce annabi ya ce bini bini ku ce annabi ya ce kaza eh yace ku dawo Madina ku zauna ya tsare su a Madina har sai da ya rasu to na farko dai kaga ba tumas yake da ƙarya ba cewa annabi bai faɗa ba amma abin da yake nufi shine bai kamata su yawaita faɗan hadisan haka kawai ba tare da sun tantance mai za su faɗa ba in ma ya tabbata kenan wannan sannan magana kuma tare su da ya a madina ba su kaɗai umar ya tare a madina ba dukkanin sahabbai daga cikin asabi kunal awwalun umar ya tare su a madina ya hana su fita ya ce ku ne kariyar garin nan in za ka fita daga madina sai ya baka pass in za ka je wani gari za ka je aikin haji ko za ka je ziyara wurin yan uwanka a makka ne ko a ba'ifa ko a ina ne sai ya baka pass za ka fita bai yadda kowa ya fita ba mutane kalilan ne mutum biyu ko uku su ya ba dama ya ce suna iya fita kamar sa'ad dan abi waqas kamar abin nan wasu daga cikin kwamandoji da ya tura su yaki amma duka sauran su aliyu su usman da sauransu duka manyan sahabban nan ya tare su ya hana su barin madina ya ce a ku zauna a madinar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta fi bukata ku fiye da sauran garuruwa to wannan duka umar yayin mutane wannan ba su kaɗai bane saboda yana so duk sanda zai magana da mas'ala ta ilimi ya zama waɗannan as-sabiquna al-awwaluna suna kusa su gaya mushi su bashi fatawa abin da ke nuna maka cewa Umar yana neman hadisai mas'aloli nawa ya yana tambaya yana cigiya cewa wa zai gaya mushi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da gado game da saki game da kaza ga sunan birjik to zaka ba wai yana hana a faɗi hadisai bane a yana ganin ya kamata ne ya zama akwai wani tsari da shi yake ganin shi ya kamata su bi su kuma su gani ba to kuma kowa a matsayin shi na mutum yana da nashi tsarin na karantarwa da irin yadda yake ganin ya kamata ya bi da kuma wani yana da saurin wani yana da bi a hankali da sauransu to Umar sai ya amfani da wannan dama ta shugabancin shi ya ga cewa shi ba haka yake so a yi ba wa an qarada ibn ka'ab qala kharajna fashayya'ana fashayya'ana umaru yace mun fita za mu bar garin madina fashayya'ana umaru sai umar ya raka mu ila sirar zuwa wani da ake ce masu sirar wani wuri ne kamar mil uku a hanyar zuwa iraki daga madina thumma da'a bima'in fatawadda'a qaraba ibnu ka'ab ibnu salaba al-ansari abu amrin wanda ya shekara ta hamsin ya ce sai umar ya sa aka kawo ruwa da aka je aka tsaya sai aka kawo mashi ruwa sai ya yi alola sun maƙala lana sannan sai ya ce mana ta daruna lima kharajtu ma'akum ko kun san me yasa na fito tare da ku kulna sai muka ce aratta an tushayyi ana wa tukrimana kana so ne ka rako mu kuma ka girmama mu qala yace inna ma'adhaka lahaja kharajat kharajtu laha eh bayan wannan akwai wata bukata ta fito da ni innakum ta'tuna baldatan za ku tafi wani gari ne li ahliha dawiyyun bil qur'ani ka dawiyyin nahali mutanen garin suna da gurnani da guna da zaka ji in asuba ta yi ko da daddare zaka ji ko ina ya katame da katin alqur'ani kaman kaman kudan zuma ya taru fala tasudduhum bil ahadithi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana sharikum sharikukum karku kar ku hana su ku raba su da alkur'ani don za ku koya musu hadisi da gaji magana kar a ce garin koyar da hadisi ba koyar da alkur'ani ba duka biyun za a hada a koyar kar ku je ku ta koya musu hadisi ba ku bari sun ci gaba da alkur'aninsu ba amma yana nufin a hada duka biyun a koya musu ko kuma ku bar su akan karatun da suke na alkur'ani ku dinga koya musu hadisai kaɗan kaɗan wanda suke da bukata malamai da suke sharhin wannan magana suke cewa domin ibn abdulbari ma ya wannan magana tana cikin aljami'u bayan ilmi wa fadlihi cewa abinda umar yake nufi shine waɗannan mutane suna da tsananin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kar ku je ku shagaltar da su da labarin sira da yaƙe-yaƙe da duk wani magana da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a wayi gari ba su ci gaba da yin alƙur'ani ba su shagaltu da waɗannan labaran wanda ba su ne asalin sunnar ko kuma asalin abin da za su yi aiki da shi na addini ba kuma wannan magana ce mai kyau domin kullum ka kalli mutanen da wasu daga dama waɗanda suke takamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita suke tutiya za ga wani ko juzo amma bai iya ba bai damu da ya karanta alkur'ani ba wanda shi ne littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu da ya ibadoji ba bai damu da koyi ilimi ba amma ya shagaltu da ƙauna wanda har ya wuce haddin da shari'a ta hukunta ai ƙaunar kamar da gani daga mafi yawan sufaye to wasu malamai suka ce suna ganin abin da Umar yake nufi kenan kada a raba su da alkur'ani a basu su ci gaba da karatun alkur'anin su amma a koya musu abin da yake da muhimmanci na sunna ina za mu gane haka wannan garin ana magana akan kasar iraki ne to kuma kasar iraki a nan sibin masudin suka rayu da wasu wannan ainihin wato Muhammad abin nan Qarada ibn Ka'ab al-Ansari kuma sun ci gaba da kantar da suna wajen ba su je suka ki karantar da hadisi ba ya nuna ko dai masu kokarin amfani da wannan hadisan ko wannan kisoshin na Umar sana kanta da hadisi ko ba su fahimci mai Umar yake nufi ba ko kuma su sahabban ba su yadda da magana Umar ban haka yake nufi domin sun ci gaba da kanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قال قربا فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace daga nan ban ƙara kanta da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ash-shaykh in in qala qa'ilun ma wajhu inkari umara ala sahabati riwayatuhum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka ce me yasa me yasa ta wace fuska ne Umar yake kokarin hana sahabbai karantar da hadisi wannan maganganu zaka same su a cikin Fathul Bari da da littafin Kitabul Majruhina na Ibn Hibbana da Jami' Bayan Ibn Fadli kamar na ambata da At-Tamhid da Ibn Abdul Bari duk sun yi maganganu akai yace idan wani ya tambaya yace me yasa Umar ya hana karantar da hadisai yake kuma da tsanani a kai wa tashdiduhu alaihim fi dhalika yake tsananta musu qila lahu sai a ce mushi innama fa'ala dhalika umaru ihtiyatan lid-dini umar yayi haka ne domin kokarin kiyaye addini wa husnin nadhril muslimina da kuma kyakkyawan diba da yawa musulmai li'annahu khafa an yankulu anil a'mali ya ji tsoron kada su la su daina yin ayyuka wa yattakilu ala zahiril akhbari su dogara da zahirin hadisai kaji fasara ta farko hadisai wanda suka zo a magana falala da nuni zuwa ga tausayi da Allah yake da shi da yadda Allah yake gafara da raja'in Allah su ne yake nufin kada a je ai ta yada su irin hadisan da Annabi ya ce ma ibn Mu'adh karkaje ka fada hadisan da za su nuna irin hadisan wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abi dharr da ire-iren su waɗanda za su ba mutum dama a to ai ba komai irin hadisan da suke na cewa Allah yana gafara Allah yana jin daɗin bawa ya zunubi ya tuba Allah yana cewa in bayina suka daina zunubi suna tuba zan darka ke in kawo masu yin zunubi suna tuba irin waɗannan hadisan na falala wanda suke nuna raja'i su ne Umar yake nufin kar a je a dinga yaɗawa saboda kada mutane su dogara da su su daina yin aiki wadai su hukumu jami'il ahadithi ala zahiriha alhalin akwai hadisan da hukuncin su ba zahirin da aka ambata suke dauka ba wala kullu man sami'aha arafa fiqhaha ba kuma duk wanda ya ji hadisin zai san meye fiqhun da hadisi yake nufi ba idan baka da ilimin hadisi baka da background su sahabbai da suka kalla suka ga abin da ya faru fahimtar su da ilimin su yafi wanda ba su ba to su sun fahimta hau a ta wanda aka ce musu yan aljanna ne su ba su fasa aiki ba sun ci gaba da aiki suna jin tsoron Allah suna jin tsoron zunuban su suna kuka suna nadamar kusurun su to wasu ko wanzu inda za a ce musu ai suna da garanti akan aljanna kaga tabargaza za su to ba za a fada musu ba su da aka ayyana musu garanti ba su daina aiki ba amma wanda za a zo a faɗi umumin wani garanti shi sai daina aikin ko mun gane to wannan ne Umar yace kada a je a yada faqad yaridul hadith mujmalan hadisi na iya zuwa a dunkule wa yastanbitu ma'anahu wa tafsiruhu min ghairihi wa yastanbatu ma'anahu wa tafsiruhu min ghairihi amma ma'ana hadisin da abinda za a ciro na fiqhu daga wasu hadisai ne za a dauko fa khashiya umaru an yuhmal hadithun ala ghairi waji Umar na jin tsoron kada a je wani hadisi a mai fassarar da ba ita take daidai ba aw yu'khadhu bi zahiri lafzihi ko a je a dauki zahirin lafazin sa wal hukmu bi khilafi ma akhadha bi a je hukunci da sabanin abinda yake dauke da shi wa nahu ma wa nahu man wa nahu min hadha al ma'ana al akhirah da kuma wani abu da yake da alaka da wannan ma'anar harif al'akhira da wasu ma'ana wanda suke kama da hadisan hadisan da suke magana akan lahira ga ire-iren su an mu'adhin qala kuntu rifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala himarin lahu wata rana ina goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani jaki nashi yuqal lahu ufairu ana ce masa ufairu fa qala ya mu'adhu atadri ma haqqullahi alal ibadi ka san me haƙƙin bayi akan Allah wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa suka fi sani kala fa inna haqqallahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a abinda yake wajibi akan bayi ga Allahnsu shine su bauta wa Allah kada su yi shirka da komai su bauta wa Allah kada su yi shirka da komai da ya shafi janibin Allah wa haqqul ibadi ala Allah abinda yake akan bayi akan Allah game da bayi Allah yu'azziba man la yushriku bihi Allah kada ya azaba ga wanda bai shirka ba qultu ni mu'azz sai nace afala ubashirun nasa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bana je in ba mutane wannan labarin ba musu bishara a ce to alhamdulillah kowa ya kwanta da hankalinsa matakar dai baka da shirka zaka kai labari kar a damu a ci gaba da abin da za a iya saura kuma kar ka damu da kusurinka sai annabi ya ce la fayattakiru kar ka je ka ba su labari in ka ba su labari to za su dogara da wannan falalar sai su lalace za su je suna yin ayyuka tun suna yin ayyuka na falala suna yin ayyuka na gaskiya za su bari har su kai ayyuka na barna kamar mutumin da yake da wasu kuɗi ne masu tarin yawa da ya gada a gun mahaifinsa in ya dogara da cewa ai ya gaji kuɗaɗe masu yawa ya zauna kawai ya kama kashe su ya kama baɗala ya kama rabawa maroƙa da makaɗa da 'yan ma'abba kafin ya ankara zai zama babu kosisi za su ƙare to haka duk mutumin da ya dogara da imani kawai cewa yana da imani imani zai kai shi aljanna to ba zai ankara ba sai ya je yana yin abin da zai bata imanin zai je ya aikata abin da zai bata imanin tun yana yin abin da bai shafi imani ba har zai je sai imanin sai ya lalace ina fata mun gano da haka nabi ce kar a faɗa musu faytakilu sai mu'azu ya bada wannan hadisi a ƙarshen rayuwarsa ta'assuman yana mai jin cewa ɗayan ma'ana biyu ko dai ya bayar alhalin yayi laifi ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai ya fada ya fada ko kuma yana ganin in bai fada ba ya boye ilimi ya shiga cikin wannan takaful adilla me ya yafi ya boye wannan sirrin kar kowa ya sani ko kuwa yayi amfani da asalin umumin cewa a karantar da boye wato karantar da ilimi yana da falala boye shi kuma yana da zunubi sai ya fada sai karkata zuwa ga wannan janibin amma bai ci gaba da karantar da hadisin ba sai da zai mutu sannan ya fara to kaga irin hadisai irin waɗannan sune Umar yake nufin kada a je ai ta yayata su wannan kuma yana nufin idan an zo karantar da hadisi a ko ina ne to za a fi damuwa da hadisan da za su yi mutane amfani a wurin ayyukansu na gaɓoɓi ayyukansu na zuciya imaninsu da lahira tauhidinsu aƙidarsu mu'amalarsu da duk sauran abin da aka san zai musu amfani kai tsaye kafin a kai ga hadisai wanda za su zama suna da falala ko suna da wani wato mushkilin ma'ana wata ma'ana mai sarƙaƙiya a cikinsu وفي طريق آخر قال قال عمر أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أو تعني شما عمر نيسا باكي يتي يا من الله صلى الله عليه وسلم بنا زين بعد لباري با يتي آآ آآ كركا جي كباب تاني لباري سيسو شنتكي وأنا ناس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أم فدا من تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لمعاذ من لقي الله عز وجل لا يشرك يعني به شيئا دخل الجنة wanda duk ya gamu da Allah subhanahu wataala baya shirka da Allah akan komai zai shiga aljanna faqala ya nabiyallah sai mu'azu yace ya manzon Allah afala ubashirun nasa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yo ba je in ta ga mutane ba qala la inni atakhawwafu an yattakilu yace a a ina jin tsoron kada su shantake su zauna su shantake za su ci banza har a samu matsala وقال أبو علي الطوماري كنا عند أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب فقال له رجل أبو علي الطوماري شنو عيسى ابن محمد ابن أحمد البغدادي zuriya ne jika ne ga ibnu jurej babban malami din nan ya rasu a shika ta 360 shi wannan mutumi at-tumari yace muna tare da abul abbas sa'alab babban malamin nan na nahawu fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce mishi aish ma'ana qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ali wa qad aqbala abu bakr wa umar fa qala hadhani sayyida kuhuli ahli janna menene ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗa wa sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da sai na bakar da umar suka fuskanto za su zo majalisin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama shi da sai na ali radiyallahu anhu sai ga waɗannan manyan sahabbai guda biyu suka taho sai annabi ya ce haza ni kaga waɗannan guda biyu sayyida kuhuli ahal janna sune shugabannin dattawan aljanna sai ya ce amma sai annabi ya ce la tukhbirhuma ya ali amma kar ka gaya musu wannan cikin hadisin sayyida kuhuli ahal janna min al-awwalina wal akhirina illa an-nabiyina wal rusuli silal anbiya'i war rusul sune shugabannin dattawan aljanna a cikin mutanen farko da na ƙarshe in banda annabawa da manzanni sune kai ba sa karkashin wannan shugabancin yace amma kar ka gaya musu hadisi ne sahihi yana cikin akwai riwaya Anas akwai riwayar shi Sayyidina Ali akwai riwaya Abu Juhaifa akwai ta Jabiru Tirmidhi ya fitar a cikin sunan dinsa haka a cikin al-Ilal na Ibn Abi Hatim haka Ibn Majah kamar yadda ya ambata anan haka Ibn Adi haka haka Khatibu a cikin tarihu Baghdad da Ibn Asakir a cikin tarihu Dimashq a Sheikhul Albani ma ya inganta riwayoyin lamba ta 824 a cikin as-sahiha sahiha to hadisi ne tabbatacce da yake tabbatar da falala waɗannan bayan Allah amma ka ce kar a gaya musu kar a gaya musu kar a gaya musu ya zama musu dalilin wata fitina to waɗannan fa mutane ne na kirki na gaskiya waɗanda wasu shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya ga maslaha ya gaya musu bisa wata maslaha ya faɗa musu amma ba su fasa aikin addini ba ba su ce bari mu koma kawai mu zauna tunda mun riga mun samu abin da muke nema ba qala yace ashfiqu alaihi ma min at-taqsir fil amal ina ji musu tsoron kada an gaya musu haka su rage wajen aikin su qala abubakar qultu wa kadhalika raha umar as-sahabata an yukthiru mir an yukthiru riwayata الحديث إشفاقا على الناس أن يتكلوا على العمل اتكالا على الحديث sannan kuma sayyidina Umar ya tausaya wa mutane kar a je ai ta ba su hadisi dan kar su je wato su rabu da aiki su dogara kawai da hadisan wa fi tashdid Umar aidan ala sahabati wa fi riwayatihim hifdhun li hadisi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan tsanantawar da Umar yayi malam khatibu ya ci gaba da cewa a cikin haka akwai kokarin kiyaye hadisan wa tarhibul liman lam yakun min as-sahabati da kuma tsoratar da wanda ba sahabi ba an yadkhula fi sunani an yudkhila fi sunani ma laysa minha kada kawai tunda yanzu zamanin ba sahabbai bane zalla akwai wanda ba sahabbai ba kada kowa ya ji cewa sahabbai suna cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma kawai sai je ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ya karya ya shiga wuta kamar yadda misali yanzu ake ya samu wannan irin ta tabarza saboda wani ya ji kawai malamai suna magana su hadisi kaza ya inganta kaza bai inganta ba shi ma kawai sai dauka da ka ake haka ko ko kuma yace yana cikin Abu Dawuda yana cikin Ibn Majah yana ciki baya ciki oho shi dai kawai ganganci irin nashi ko mun gane wato mutane su fara shiga rigar sahabbai suna dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda bai faɗa ba to Umar ya tsoraci wannan sai ya ce a killace hadisan dan haiba hadisan ta tabbata haibar hadisan ta tabbata li'annahu idara as-sahabi sahabiyyal maqbul al-qawl dan idan ya ga sahabi wanda ake an san maganarsa al-mashhura bi suhbati annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an tabbatar shahararren labari ne cewa ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sauran suka ganshi cewa kad yushaddidu alaihi kad yushaddidu alaihi fi riwayati ana tsananta mishi game da hadisi kana huwa ajdara an yakuna li riwayati ahyaba wanda zai ga cewa ana tsananta ma sahabbai ma akai to shi zai fi kowa tsoron kar ya kutsa cikin hadisai da molonka ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب arhaba kuma zai zama ya fi kowa jin tsoron abin da shaidan ke wurgowa cikin zukatan mutane na san a faɗi ƙarya wannan kuma ya taimaka wannan abin da sai na umar ya taimaka wajen kiyaye hadisai da aka hadisan suka zama a kiyaye a wannan lokaci ƙarya ta karanta kwarai da gaske al-imamul hafiz zahabi a cikin sirr alamin nubala a inda ya tarjama ta abin nan ya kawo wani ta'aliki inda yake cewa gashi nan qultu hakaza huwa umaru a cikin tarjuma umar ne haka umar yake kana radiyallahu anhu ya qulu ya kasance yana cewa aqillul haditha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku karanta hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazajara ghairu wahid min as-sahabati an basil hadith kuma ya tsoratar da fiye da sahabi guda daya akan yada hadisai wa hadha madhhabu madhhabun li umara wa ghairi wannan madhhabun umar ne da waninsa fa billahi alayka idza kana al-iktharu min al-hadith bidrati umar kanu yumna'una minhu in ya zama yada hadisai ba kai ba gindi a zamanin mulkin Umar an hana ma'a sidiqihim tare da mutane ne masu gaskiya wa adalatihim mutane ne masu adalci wa adamil asanidi kuma za su dinga faɗa ne ba tare da isnadi ba kai tsaye ne kai annabi ne ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam ba ya san ba wata hanya ba bal huwa ghaddun lam yushab danye ne bai bushe ba hadisi ne danye shar sabo fresh fama zannuka bil iksari min riwayatil gharaib wal manakir ina kake jin ya za a yi da riwayan hadisai garibai na ƙarya da munkarai abin kyama a watsatsun hadisai fi zamanina a zamanin mu Musa ibn Susu al-Imam Zahabi ma atulil asanidi gashi da isnadi mai tsayi wani mutum goma wani dozin guda tsakanin mutumin da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasaratil wahmi wal ghalat da yawaita kurakurai da bankaura fa bit taharfa bil hari an nazzara al-qauma an yanzu shi yafi cancanta a tsoratar da mutane daga faɗan hadisi haka ba kai ba gindi fa ya laitahum yaqtasiruna ala riwayatil gharib ad-da'if ina ma da za su takaitu akan riwaya hadisi garibi mai rauni kawai bal yarwuna wallahi al-mawdu'ati wal abatila na bi ce na rantsi da Allah hadisan ƙarya suka yi ruwaitowa da hadisai marasa marasa kai ba gindi wal mustahil fil usuli wal furu da abin da yake impossible baya yiwuwa ba a iya samun shi a cikin hadisai tawon cikin aqida ko cikin fiqh wal malahim da labarai wanda suke labarai masu ban mamaki ko masu ban tausayi wa zuhud da labaran gudun duniya nas'alullah al afiya za biye ce muna neman muna roƙo Allah ya sa mu gama lafiya yace fa marrawa zalika ma ilmihi bi butlani wanda ke rubuta hadisi marasa inganci wanda ba su da tushe ba su da makama irin da ake yada suna yanzu a cikin social media hadisai ba kai ba gindi masu rota irin wannan suna yadawa wa gharral mu'minina ya rudar da mu'minai a ce ku yi wata sallah annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ka rasa asalin shi kullun ai tambayar ka algatu malam ya ingancin wannan in ka ce mutane na aka samu shi ba bai sani ba wani group kawai ya gani masu yada irin wannan fa hadha zalimun li nafsi wannan yana cutar da kanshi janin ala sunani wal asari yana ta'addanci ne ga hadisai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yustatabu min zalika za a nemi da ya tuba ya bar wannan abu fa in anaba wa aqsara in ya koma kan hanya mai daidai ya takaita barnarsa to ya more wa illa in yaki fa huwa fasiqun ya zama mutumin banza ne ya da hadisai marasa inganci mutumin banza ne kafa bihi isman wannan ya ishe shi zunubi an yi hadisa bi kulli ma sami'a a ce duk abin da ka ji sai ka faɗa da ka ga magana ka fara sharing kana forwarding sai ka fi kowa ƙarya wa in huwa lam ya'lam idan ko bai san bai sani ba jahili ne bai sani ba kawai yana yana ainihin wato bin yarima a sha kiɗa ne bai san asalin abubuwan da yake yaɗawa ba falyatawarra to ya dinga zama mai wara'u ya dinga taka tsantsan وليستعن بمن يعينه على تنقية marwiyaci ya ninga neman taimakon wanda zai taimaka masa yadda zai ya tace abubuwan da yake riwaya nas'alullah al'afiya Allah ka sa mu gama lafiya falaqad ammal bala'u zabi yace bala'i fa ya game duniya wa shamalatil ghafla wannan rudani rashin sanin ya kamata ya riga ya ya gafla ta bi kan kowa kowa a cikin shiri ta yake wannan fa zamanin zabi kenan wa dakhala dakhilu ala al muhaddithina an samu shigege wato abubuwa sun shige waɗanda ake ce musu masu hadisi alladina yarkunu ilaihimul muslimuna wanda kuma musulmai suna karkata zuwa gare su to kaji hadan idan ana kallon ka matsayin ɗalibi ko ustazu ko malami wanda mutane musulmai suna dogara da abin da suke jin yana fita daga bakinka ko abin da kake karantawa to kana cikin haɗari kana cikin haɗari kaje kana ga musu abin da bai tabbata ba sai zama kana da ka dinga tuna wannan mutanen da suke following ɗinka ko suke sauraron ka ko suke jiran karantarwarka me kake gaya musu abin da ya tabbata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu matsala ko kana gaya musu duk abin da ya samu ne wal mawqulatul mutaraddid wal qiyatu to wannan kana cikin hadari mai girma yace mutane musulmai suna dogara da masu karantarwa musamman karanta da hadisi wajen ibadarsu da tunanin da za su rayu a kai da fatoyin da suke nema da gyaran addininsu da mu'amalolinsu duk suna dogara da su tun a wancan zamanin balantana kuma yanzu to kaga wannan matsayi ne mai hadari kwarai da gaske fala utba alal fuqaha'i wa ahlil kalami yace ba ba sa dogara da masu fiqhu da da yan da yan yan alwujudu ba sa dogara da su Allah shi kyauta malam yace kuma ka sake duba littafin kitabul majruhina min al muhaddithina na na na, na ibnu hibbana da kuma jami bayani din wa fadlihi da al bidayatu wan nihaya duk sun kawo maganganu game da wannan sai ya ci gaba da cewa wa an abdullahi ibn amir ya hasu bi kala samaitu muawiya alal minbar da dimashka yana ganin bari mu saurara nan saboda duk da yake ba mu kai asalin time din ba amma muna da wani program da zamu je yanzu insha Allah gara mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba yanzu nake samu labarin rasuwa na mala aminu din nan ko wannan da ke cikin bin gona ganye bawan Allah na mala aminu da muke sallah da shi a nan Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta an riga mai janaiza ne wake za a yi karfe tara an yi jiya a yana yarusun ne Allah ya gafarta mishi na'am eh